saboda babu albarka ta rayuwa Allah kare shi idan muhimmin abu ne kamar da hadari kuma Allah kare da a gare shi yakan cewa kar wanda ya zo kasuwannin mu sai wanda ya karanci kitabun duru sai wanda ya karanci cinikayya kasuwanci addinin musulunci ya laika wannan janibi shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani yace wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halitta cinikayya ya haramta riba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum ya ku mu'mine kar junan ku ci dukiyar juna a hanya batacciya mara kyau sai dai in cinikayya ne shi ma ta hanyar yarjejjeniya a tsakankani ubangiji subhanahu wataala ce fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkuru ma kathiran la'allakum tuflihun ubangiji subhanahu wataala ce wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima قل ما عندما خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين الله يهدي mumine bayan Allah da cewa mutane ne masu kasuwanci akan tsari ubangi subhanahu wataala ce fi buyutil adina Allah an turfa wa yuzkar fi hasmuhu ka gani wa yuzkar fi hasmuhu yusabbihu lahu bil layli wan nahar ha fiha fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وبنجي سبحانه وتعالى ce mutane ne wanda mazajen da cinikayya da mu'amala ta kasuwa ba ta shagartar da su akan ambatan Allah subhanahu wata'ala imam qatada ya ce zaka samu sabon manzo Allah sallallahu suna cinikayya wa duka tashi a kasuwanni amma an ce ga harka addinin Allah to kuma wannan kasuwar tasu batta sawa su shagala ka rasa su a gurin Allah kamar yadda da yawa zaka ga muka maida in muna mu'amalar kasuwa kawai mu ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ne ba ka samu ba mutum wajen zumunci aikin Allah wani abu na addinin ma sai ce wallahi mu ka san fanmu da dama mu ɗan kasuwa ne ban mu da lokacin kasa to kaga mumine Allah subhanahu wataala yace la tulhim tijaratu wala bay'un an dhikrillah babu ma ja fi qawli Allah ta'ala baban da yazo akan bayani dangane da fadin Allah fa idza qudiyatus salatu fantashuru fil ardi Allah yace a lokacin da qudiyatus salatu aka idar da sallah fantashuru fil ardi ko bazu a ban kasa kenan bayan idar sallah abinda ake bukata a watsu a bazu wabta gumin fadli lahi ku nema daga fadala Allah subhanahu wa ta'ala ubangi subhanahu wa ta'ala ya halitta mana bayan sabkewa faralinmu to kar mu zamna a masallaci kamar yadda sayyidina Umar al-Qari da gare shi an ba shi labari waɗansu mutanen da suke lazumtar masallaci ba su zuwa kasuwanci a lokacin sai na umar ya je bulala su ya watsa su Allah ce fai za ku zuta salatu fankashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi ku bazuban kasa ku nemi fadlan Allah wadhkur Allah la'allakum tuflihun ana abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu qala lamma qadimna al-madinata akhara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayni wa bayna sa'd ibn rabi' وقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن ثم تابع الغدو وما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر السفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت قال نعم قال وبمن قال امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشهر daga sahabi maki sarsalam shine abdurrahman ibn auf Allah ƙara yarda a gare shi ɗaya daga masu dukiya na makka mujtama na laraba kamar yadda muka sani musamman ma mutanen makka mutane ne ma'abuta fataucin kasuwanci wanda har Allah subhanahu wata'ala a cikin alƙur'ani ya ambata wannan bulaguro da suke na fatauci lilatu quraish ila fi murhilata shita'i was-sayf wanda kakare kakanin manzala sallam hashim shine ya sunnanta musu wannan bulaguran guda biyu manzala sallam ya tashi akan irin wannan tsarin nasu shi yasa shi ma maki sallam an yi wannan rihila tare da shi an yi bulaguran sham kafin ya kai shekara goma ko shekara goma da wani abu an yi bulaguran sham shekara 25 bayan aiko shi annabi manzo annabi sassan bai wuta bulaguran kasuwanci ba saboda shagaltuwa da wannan aiki da Allah subhanahu wataala ya bashi sai Allah kuma ya canza mishi da wata nau'in sana'a din Abraham ibn Auf yana daga wannan mawadata na Makka qala ya ce lamma qadimna al-madinata lokacin da muka gabato Madina akhar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna sa'ad ibn rabi annabi sai ya kulla in wantaka tsakankani na da sa'ad ibn rabi wannan a shekara ta farko da yawa hijira ana dirawa a lokacin aka kulla in wantaka wannan mutane da suka hijira sun yi hijira wasu babu iyali babu dukiya kamar shi Abraham ibn Auf kaga gashi mai dukiya amma ya zo babu komai a tare da shi menene aka yi hijira da shi imani sau da haka kowa ya zo da imani shi wanne ya samu zara sassalam sai kulla wannan yan uwantaka ga su baƙi ga kuma su kansu ma mutanen madina ausu da khazarash mutane ne waɗanda a tsakankaninsu da akwai ɗanyar mu'amala akwai takun sababbin sasantawa ne da juna shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wakuru ni'matan lahi alaikum ku tana ni'imar da Allah ya yi a gare ku iz kuntum a'da'an lokacin da baya da kuna maƙiyin juna fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zakatan fa asbahtum bi ni'mati ikhwana kuka koma kuka zama ƴan uwan juna da ni'imar Allah wa kuntum asha ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kuna dabga ba ta wuta sai Allah ya tsamakar da ku kaga ni'imar Allah ce to su da kansu ma ana sababbin samun maslaha manzala sallam sai kulla wannan ɗan uwantaka a tsakankanin waɗannan bayan Allah wanda a da zamanin jahiliya in wannan ɗan ƙabila ya kulla ƙawancacce ne a hirfi da 'yan ƙabila ku to yanzu wannan hirfin yana zama wannan wanda a kulla abokanta zai iya macin gadon kaga ai lokacin da manzala sallallahu ya tabanni na zaidu yace har ma ya gaje ni to farko da haka nan su su ma dannan da aka kulla ɗan uwantaka tsakanin muhajirun da waɗannan al'asar sai zamanto har ma gado ma in ma wanda ya mutu wannan zai iya cin gadon wannan har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala shahi wannan hukunci Allah ya ce ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabin lahi sau da haka wannan alaƙa ta yi ƙarhi mutanen nan suka ce mu je dabinan da muke takama da su wanda madogaranmu wannan lamarin noman rani gonakinmu za mu raba tsakankanin mulku ya zama tukuna da rabi a nan sai ci a su isar muku wahalar ne in yaso sai kuma su samu wani kaso a ciki su waɗannan bayan Allah sai annab sassai kulla ‘yan uwantaka tsakaninsu a ƙara tura sassalam bai ne wa bai na sa'adu bin rabi inna malmumin ikwatun fasilu bai na kawai wannan wa'yan uwantaka ba ce ba wannan uwantaka ta ƙare ko an gama ko babu ita ake ce ma alwala'u wal bara wadda alwala'u wal bara kenan duk ƙarfin imaninka babu yanda za a yi Allah ya karbi addininka da imaninka sai an samu alwala'u wal bara a tare da kai shine Allah subhanahu wataala ce la tujil qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu law kanu aba ba za ka samu ba wanda suka tabbatar imani da Allah da alkiyama suna nuna kauna da soyayya ga wanda suka fantare ma Allah ko da iyayensu ne ko da iyayensu ne ko da danginsu ne saboda haka wannan tsarin haka shi ake ce ma abin nan mumine ba za ka same su ba suna fifita tsakankanin waɗancan 'yan uwa nasu na jini akan 'yan uwa wanda suke na addini فقال سعد بن الربيع سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا ka gani dai ni ne hidin mutanen madina yawan dukiya wannan kalma ko kalma ce mai girma mai kudi ya ce maka a ya gaya ma talakan da za a raba dukiya da shi ko mene wanda yake mabukaci ya ce ka gani in dai kudi ne Allah ya bani babu wanda ya kai ni kudi wannan kalmar a yau ina tabbatar ma attajirin da zaka ji ta fito daga a ce maka mutum ne ga dan uwan shi shakiki ma ba wai ɗan dan uwa na musulunci ba dan uwan shi shakiki wanda suka za a ciki daya kai kuma a shi bai gaya maka ya ce gaskiya baba in dai kudi ne a duk garin nan in dai kudi ne dai ba na ba babu mai kudi na ko ma'ahin shi bai gaya maka kaga ma'ahin dai ahe shi ko ko shi bai gaya maka sai ake abin gaibu ne ko ma'ahin shi bai gaya maka to kaga ya ce in ya guzar al'amsari mala wanda yake nuna ma karfin imanin bayan Allah ne na hakika ba ba da dinar ba dirham wannan ba ba gaban su komi wannan fa aqsimu laka nisfa mali zan raba rabin dukiya ta gare ka wanzur ayya zawjatayya hawaita kaga kuma abinda mutum da yake mallaka dukiya iyali kaza go to yace wanzur ayyu zawjatayya ka duba kowace a cikin matakina hawait wanda ka karkata kake so nazartu laka anha zan bara maka ita zan yi tanazuli in barta a gare ka fa idza halatta zawjta zan saka ta in yaso bayan na saka ta in ta ida idda kai kuma ka ce ka kawai ka arme ta fa qala abdurrahman abdurrahman yace la haja kali fi zalika ba ni da bukata cikin ka raba dukiyarka gida biyu ka bani ba ni da bukata cikin iyalinka barakallahu laka fi malika wa alaka Allah maka albarka a dukiyarka da iyalinka hal min suqin fihi tijara akwai kasuwa wadda ake cinikayya ake saye da saidawa a garin da muka a garin na akwai kasuwa ka gani ka ji mazaje qala suqu qainuqa yace in dai kasuwa ce da take tara shama'a daga kasuwannin Madina da akwai sunu qainuqa suqu qainuqa kasuwa ta wancan yahudu banu kainuka kasuwan nan tana tara jama'a akwai kasuwanci wajen sau da haka alhurman da nake ya kauka nuna mun kaso kala fagada ilaiha abdurrahman abdurrahman ya sammako a gare shi fata bi aqitin ya yi sammako zuwa wannan kasuwa fata bi aqitin wa samne ya zo da ciko da kuma ɗanyen mai sun mata ba al'uduwa kuma ya bi baya dai da wani sammakon fama labita an ja abdurrahman alaihi azar sufra bai juma ba daga durawar shi da wara kasuwar shi sai ga shi ya zo gurin manzara sassalam da alama ta turare wanda yake rinin turare turaren da aka cakuɗa zafaran da wannan nau'in turare wanda yake na mata ma'ana ya yi amfani da turare wanda yake nuna alaman ango ne sabon armeni a lokacin mazalar sassan faƙalar rasulun sassalam ta zawashta annabta sai ce ka yi aure ba ƙara na mai ce ƙwarai ƙalar biman to kuma wace mata ka arma kai da ka zo bako babu kuɗi ƙalam rata min al'ansari ya ce ai ‘yar birni ma na arma ‘yar gari na arma eh kaga imrata min al-ansar ba wai baiwa ba ko wani a'a yan gari ma na arma kaga albarkar kasuwa ko albarkar kasuwa kawai cewa a halmin suka fi tijara akwai kasuwa da waya ce cinikayya ita kasuwa gidan kowa ce bakka da kwandala za ka iya shiga kasuwa ka fito da kudi ita haka take ba kwandala kaga dai ba kobo zuwa ya yi dako da ya dako ya samu yan canji kawai sai sai ciku da danyen mai ya saida kuma a shekari sai sabko Allah waje alfi bukur ummati baraka Allah ka sa albarka a kasuwanci al'umma saboda sabkon kasuwa duk ɗan kasuwan da yake sabko za ka kaso shi akwai albarka tare in ka saba da sabkon kasuwa to kafin wani ya huta ma kai tuni ka ci kasuwa saboda akwai irin baki masu gaugawa da zai zo ya hada kawai sai kaga an yi dace kawai ya zo shi kawai ya gangama kayan da a sati ma baka samu wannan riba to kaga ita albarka sabkon kasuwa shi yasa sai ya samu koye sabgo ya tafi kasuwa sau da haka duk wanda ya je kasuwa za ka gada koyan nan sai ka ga almajiri ko ni titibiri sai je shi ya sai fiye wata na hafi karbo ake sai da sai ga wani ya ji ya ɗan sayi kawai leda hudu wani ya sayi leda ɗaya dala hamsin mai sanyi kawai ya kewa ya kewa sai ka gamu da nan da nan ya sai da ya ji daɗi sai ƙara da ya ji daɗi sai ƙara zuwa sai ka ko almajiri ya haɗa shuka biyu a fi huda maimakon ka je da wani ɗan kwano kana wahala kana abin nan kawai daga an balle karatu leda ɗaya da ya sai da ya je ƙara sai sai ka nan da nan kawai kaga sauƙi ne wani sai ka samu da sai kawai ya je shi ya share shaguna kamar shago ashirin ya ci kasuwa kawai kan 'yan kasuwa su to shi ya ci kasuwa wata jika biyu ɗari uku ya sa a jihu kawai hanyar wanka je shiga shani shi ya ida wani ɗar mai kaya zai wani dako zai to kaga ita kasuwa ba wai ba he mai shago ba kawai ba kana abin kawai ka je ka shiga ba he da shago ba kasuwa ita gida arziki ce kana tsayiya kawai za ka ga can gurin zanen sai ka kama kawai shi ke sai ka ka samu daga nan kan kai waye ba ka ga yadda wani da gora a tare wani da abu a hannu wani da 'yan riguna wani da 'yan huluna wani takalma ne a hannuwa da ya yi can gurin kawai ka ya kai sai sai ka wuce gaji albarkar kasuwa akwai albarka cikin wannan sau da aka kakka ɗaya kawai kana matashi baka san ba kasuwa ka gani in baka sani ba kuma haka ce dulluni ala su a nuna mun kasuwa ka ga a nuna ma aina kasuwa take ga hanyar ta ce ka je ka nemi arziki qala kam sukta ilaiha to nawa ka ba ta sadaki qala zinatu nawatin min zahabi yace nauyin kwallon dabino na zinariya aw nawatan min zahabi ko kuma kwallon kwallo na zinariya kenan zinariya da nauyin ta kamar kwallon dabino fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam aw bisha annabi sallallahu alaihi wasallam to kaje kai walima ko da tumkiya ce a samu kayan ka kai walima dan karin dai albarka arma kaga kuma haka aka sai da aka yi wajen diyanawa da ya hijira da ita wannan mata wannan ya nuna mana albarkar kasuwa da kuma yadda bayan allah suke kai komo amma wannan ha bai shagaltar da su ba daga kenan ibada allah da bautar allah wannan ba shagaltar da mutum neman ilimi kana ɗalibin ilimi kana ɗan kasuwa kana man ma'aikaci kana ɗan kasuwa duk kana iya yin komi ne kai kasuwanci Allah ya sama kasuwanci albarka wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar shi a fada'ilus sahaba dan mana nuni a fadala sahabbai babu iqa'un nabi bainal muhajirin wal ansar yanda nafsa sai kullu yin wata tsakanin muhajirun da al ansar wannan hadisi yana nuna mana hali na girma na waɗancan jama'a kuma bai kamata ba musulmi ya dinga yardan makai kaskanci da komawa baya duk yadda za ka samu motsi ka yi ƙoƙari ka yi kaga bai dogara ba da bako ne guziri na ya ƙare gashi ma har ma an mushi ta yi amma bai karɓi wannan ba saboda dogaro da kai kuma allah subhanahu wata'ala ya wadata shi to haka ya kamata mu zamanto masu wannan wannan ba zai samu ba eh mutum ya zama mara girman kai sabai lokacin da aka sabkar da ayar zakka kaga mun karanta a baya suka ce kunna na tahamal muna yin dako mu dauki kaya akan mu dako kaga ai wani sai ga dako kaskanci ne inda za a ce wani ga can yana dako sai dinga kamar wai kaskanci ne amma kuma bai ganin kaskancin bara da roƙo je gidan wance ce an mun aihuwa amin kaza ji wanci ai kaga wannan bara ce duka me bambanci duk ɗaya ne duk ɗaya ne ka gani amma ka je ka kama ka yi aiki wani shara ne ma- kaso in baka da makayan saida shara ne da ko ne kamawa ne gyara can gudun gogewa kura wasu shagunan ka je ka babbige musu kura da wani abin nan duka abubuwa ne wanda duk kowanne mutum yana iya sai da kaya a hannu yadda za ka kasuwa ta gaji wannan ka je ka karba a hannu ka saida ka maido ana wannan abu ka je ka ajiye kuɗi ka amsa ka kewaya a maka sharaɗi in ka saida karas in baka saida ba ka maido ka amshi kuɗinka in ma ba a yarda ba da kai ana haka ana haka har ya zaman ka koya amma ka ji mutum yana cewa ainihin miliyan ba ta isa ta kasuwa in kasuwa kuke so gaskiya sai dai miliyan goma da ya zo an buɗe mai wani ɗanke sai yana hararar shagon wancan yana gashi ya zai da wannan yan kayan yana jin kumya wani ba ka ji ya ce shi bai fita ba gaskiya na yan kayan ko duk layin shi kowa da kaya shi shine bai da kaya to kasuwan nan bai ma san ba mai kasuwa babu halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma mushabbahatun wana naam eh shine ai ganin damar shi ne shi zai sake ita ai bata sani ba shine ya ga dama yace zai sake ta kenan ya sake ta kuma yana son ta ida ida shi arme ta in ma yana yana so yawa shine abin da ya faɗi to amma wannan din yana nuna halaccin haka ne mata ya ce ma wani zan saki wancan ka arme ta ya halitta ai mata arme ce ko yana halitta haka nan zai iya halitta a haka nan a zahiri tun da sahabin ya haɗi ko na tun da ba yi ba na tunda ba aikata ba na cikin sahabbai wani ya yi haka nan yara ba ya wannan da shi aka bari labari ba sani ba sun dai yunkuri amma kaga ai su karba ba yana halitta haka nan ta shi ne kawai za ka na ya taɓa manta wani lokaci hey, ma'ana in haka nan ne bai halitta in haka nan ne kenan in hey. e wancan ai shi kan ai arman ne aka sayo sharaɗin ko shi wancan da kake haɗu ai kan ai arman ne ko kan ai arman ne ko me damuwar in ya sake ta ai ba sai da sashi ba kai shi ya sake ta ko ko ba shi ya sake ta go ka gani eh eh eh eh in shi ai ba ɗaya bane ba da wannan dama da wancan da wannan ba ɗaya bane ba a to ce ai homo ke gida haka gansu ma shin yanzu mutum zai iya cewa mutum kaga mata ta wuce to eh na ganta lalle ina son ta to shikenan ka je kawai zan sake ta ta ira inda ka arbe ta sai dai zama baban ko kaiwa matuka go kaiwa matuka akan wannan ko ba a yi ba a yi abin go amma zau zai je gida ya ce ma to leƙa ka ga cikin mata na wadda kake so a ciki kawai ka gaya mini eh kasuwancin wancan go a raba kasuwancin go ka gani wani abu ne wanda suka yi himmantu a kai ya himmantu a kai amma ba aikata ba abu ko ba aikata ba abin bai karba ba sannan harkon musulunci gaskiya ne gaskiya ne ainihin nuwar bin bashir radiyallahu ta'ala anhu qala ne a yanzu bai halitta mutum ya ce ma ni kaje ka ka ga kaza ai asali ma bai bai halitta ma ka je wai za ta dubu na mutum fasalu na min wara'i ya mujarradin ma ya kalle ta ma ai ya je kallon ma ai bai halitta ba balle ai abin nan ya kalla ma bai halitta ba ko ka gani balle har ya zaba qala annabi sallallahu kamar da yanda kaga ai yan uwantakan ma ta cin gada duka sai zamanto an shahe wannan gun kamar tabanni duka lokacin farkon zuwa ne an nomar ibn bashir radiyallahu ta'ala anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam al halal bayyin wal haram bayyin halak ahila take Allah subhanahu wata'ala ya bayyana da abin da yake halak wal haram bayyin sannan kuma haram ita ma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi siffar shi alladhina yattabi'una rasulal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim so da haka al-halal bayyin wal haram bayyin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana duk abin da yake halal da haram a hili al-qur'ani da sunna wa bainahuma umurun mushtabiha tsakanin haram da halak akwai wasu al'amurra wanda suke rikita suwa halak a hili take shi ne abin da Allah ya halitta ko manzan shi haram a hili take amma akwai mushtabiha wasu abubuwa masu sarƙaƙiya wanda su kuma ba baro-baro ba suke hili su ne mahalli wanda yake na ilimi da kuma ba su kowa ba ne suke sani sai waɗanda suke zuwa makaranta ba man tara kama shubbiha alaihi duk wanda ya bar abin da aka rikitas a gare shi min al-ismi na zunubi al'amarin da ta wata huskar in ya kalle shi sai ga kamar yana kama da haram amma kuma bai kira shi ba haram kai yana kama da halak amma kai sai ko ba zai ce halaka bane saboda me bai hoto ba baro baro dole akwai buƙatar kenan zurfafa ilimi kana limas tabana atrak to shi wannan wanda ya bar waɗannan ababe limas ta bani atar za ka ga abin da ya bayyana na haram baro-baro to wannan ya yi barin haram duk wanda zai bar shubuha to kaga shi ne gaba-gaba wajen barin mi haram saboda abin da ma yake da kamancece ne ya bar shi to yana ga abin da kuma hili yake duk wanda zai bar mai kama da haram ko halak mai kama da haram sai ya aikata shi to kaga shi ne wanda zai zama ya ma barin haram baro-baro wa mani tsara alama ya shukufi amma wanda zai yi ƙarfin hali ya yi tsaurin kai alama ya shukufi a sabon da yake shakka ko haram ko halak kawai ha sai ya ce kai ko halaka ne minal izmi au shaka ya kusa an yi waƙi a mastabana ya abka ma abin da ya bayyana kaga wannan ahili take duk mutumin da zaka samu cewa yana nesa da shubuha ma to ai bayan da za a yi aikata haram shi abin da ma ya yi kama da haram ma bai aikata shi ba ina ga haram ka gani to wanda kuma ka same shi duk wani abin da yake da zunubi ko kaza kawai kai tsaye sai fada to za ka ga wannan kuma kenan ya kusanta lalle abin da yake hilima ya zama to ya aikata wal ma'asi himanna shi sabuwa shimge ne na Allah sabo shimge ne na Allah manyar ta haulil hima wanda yake kiwo gehe da iyaka da shimgen da aka sa yaushe ku an yi waƙi a to ya kusa ha zai fada ma cikin gonan wannan duk wanda zai zo na kiwo a bakin iyaka to kaga dab yake ya fada cikin wannan to duk mutumin da zaka ga yana bibiye shigowa kaɗan ya rage ba zaka same shi kwatsam ya fada zuwa ga haram Allah kare mu wannan hadisi abin da yake nuna mana lalle duk wanda yake dan kasuwa mai neman kasuwa shi ɗaya albarka duk abin da baka iya gane shi ba yake da wani baina baina to ka rabu da shi amma duk wanda zaka ga wani dan baina baina yana aiki da shi wani dan riba riban nan karama karama haka wata yar transfer yana ce a tura mini na kai kuɗin to kwatsam sai ka gan shi ba ya je layin banki yana jira yana cewa to so muke a bamu man kaka daga nan ake wuce kwatsam zai kaga wata rai na bukata zo ce wallahi wata harka ce ta zo ga tana miliyan hamsin ce nake so miliyan ɗari ce ba a ce a to miliyan 100 za a lissafa ma ita amma ko banki ba ta ba da miliyan 110 za ka kawo kai sai ma ka nemo goma don musan da gaske kake ka ajiye ta yanzu za a ɗauko ma miliyan 100 ka kawo a baka shi ke ka gani kawai sai ce to shi kenan so ɗaya ne ka gani kawai amsha zai ce so ɗaya ne to da kaɗa ake fara ha sai ka ji mutum wallahi a matsar ke kuɗi nake so ce to gaskiya ya rinka ƙara wura in ba ka yi wa kawai shi kenan ka yi tun da ustaz ne ke ka eh ko ai ba ruwan ku eh akwai amma matsalar kai ustaz ne kawai a kawo kawo bangi ta suke fari to kaga da zarar mutum yana bi wannan ƙananan daga nan ne sai a faɗa babban Allah kare mu ko mutum mushe ne zai ce to wallahi abin ne kasan tsanani ne ai dama an ce ad-darura ad-darura tabi'u al-mahdura saboda haka matsala ce da je roki wani kawai a bani so ɗaya ne ai shikenan kawai ka sa mushi kawai ku je a yi ciniki nawa farashi yake ba ka zane ka ɗau kuɗi ka bashi nawa ake sai da naira misali yau ana yi a kaza ka fahimta ka ɗauki kurum sai fashe ka bashi kash hannu da hannu yadan biyadin ka gane amma tare da tafadu zai ci riba shi in ya so ɓangaren aika wannan daban ka zo ka canji wajen shi yana da kuɗin shi can ko ya sai da ma a farashin yau aikawa ba zai ɗora ma komi ba saboda neman kasuwa ko kuma a aikawa dole sai ya dora maka wani abu wannan kaga wannan kuma daban duka ganin damar shi ne da wahala shi ne amma dai ka bashi kurin shi eh hmm
kuma nan da wani sa'a
me ya sako maka to kar ya sako ma kudi ne ya turo ma kai kudi ne ya turo ma to to na gane kudi ya turo ma
ne bayan ka yi uzurin ka biya ka hankali ka sa dole za ka je ka bashi kudin shi dole ku je ka saya kawai ka bashi turo maka ba kudi ba ne zai tura ma ku je ka bashi kudi ya turo maka shi ne abin da duk harka ta canji ta sarf to dole akwai bukatar yadan biyadi in jinsi ɗaya ne babu su zancen tafaduri jinsi ya bambanta shine tafaduri amma labudda ne ya zama mai kawai kashi kashi hannu da hannu shi ya yi albarka a yau kuma ne kasuwar mu ai shi ne kasuwar kawai sai zo sai da muku haka ai shi ne kasuwar nan ne ake kudin ai nan ne ake kudin dama ganin dama shi ne ya zo tausaya muku ya so ya abin nan yanzu to in wai fada garin ya kare za ku mushi ya so sai ya fadi abin sai zabgi aka cika gari da shi shi kuma yana kaga ai faduwa zai ya kware kwa yomi za su jira tsaya za su yi kuma kawai sai da haka nan kuma in ta zabge lokacin da ake cika ta a garin kuma tana zabge a wance ya so wance ya so ko wani ya je mako oda suna haɗuwa suna ƙasa shi kuma wannan lokacin wa ake cika musu kuɗi wannan kayan ka ne kayan ka a wajen ka ganin dama ka ne kaya sun yi kaɗan a kasuwa ka ƙara ma abinka kuɗi ko ka rage kuɗi wannan ganin dama ka ne mutum a dukiyar shi babu mai wuce dokan ga yadda zai tsira kawai don babu shi ke da ya zo mutane ta musu abin ko gwamnati haram ne ta mutum farashi ko gwamnati mallakin ka ne ko gwamnati ba ta da haƙƙin ta yi in gwamnati ma ta yanke farashi ta yi zalunci an zo an ce annabi sai ya rasula saqir lana iyakance mana farashi annabi sai ce inna ma ta rawu musa Allah shine mai yanke farashi ko hukuma in ta yanke farashi ta yi zalunci a musulunci ba ma wani ba da ba haka karfi ce ko yau ni abin da ban gane ba shi wai shafshaf ɗin nan kuɗi ba takarda ba ce ake turo ma mutum lambobi ne na saidawa zan ce kayan kasuwa ne kayan ka- ai haja ce ake turo ma ko abin saida ne ai kogwa kogwa kamar misali shafshaf kudi ne ba ake yi waka to wani da zama kwada da wani da shi a ce maka wata zuwa musa ko ba shi ma kaza shi ne suke so ne kaza a wani cewa su ba Eh, wai abin ne shi yanzu abin da ake tura ma mutum ina cewa lambobi ne na saidawa ko lambobi ne na saidawa ba kuɗi ba ne ake turo ma mutum
shafshaf eh ai ba kuɗi ba ake turo ma mutum suna ke turowa ha?
kamar kama da ɗari sai a ɗaya
ba lambobin saidawa ba ne ake turo ma kawai kai ka ce a yi komai da ne ta washe dari sai dala ɗari sai ya kuma washe da fara kai ka ɗari za ka yi a to to na gane a yi inda kuɗi ne kuma hannu da hannu ne wannan kudi ake da gari shi wannan hannu da hannu ne kawai eh, na gane Ma- aha
kama yanzu misali shi na yin shashaf to akwai wani sababban da macin gaban wanda ake shashaf masu shashaf suna da wanda ya turo musu shashaf in ka sai da sai ya zo ya wuce shi turo maka ne zai yi sai in ka sai da ne da riba ta ka turo sai in ka sai da ne sannan za ka ba shi haka ne suke cewa yayin da amma a lokacin to abin nan abin da yake waruwa ina jin masala ya mu barka zuwa ga shi dai abin nan da shafshaf ba kuɗi bane ina cewa ko dai ana tura takarda yanzu ya aka koma ake tura wannan wannan ɗin na takarda ko ba su ake turo ma mutum ba haja ce ta saidawa yanzu su wannan kudin kana zauwa da su banki zaka cire su kawai zaka cire kudi hannun kudi kawai da jika goma jika goma zaka je a baka Ha? eh to gaskiya ban gane ba Ban gane. Hmm. Hmm. yanzu misali me bambanci da abin da ake turo ma a waya da wanda za a kawo maka kartin me bambanci Am- eh, shi ne kawai amma duk dai su ne amma duk dai su ne duk dai shi ne ko to ai haja ce ta sai da ka lura ai haja ce ta sai da ko yawwa kenan wannan ba wannan kudin da yake ciki ba ha kudi bane wanda zaka zo ka bada naira kai kaza ka kashe kudi da su wani abu ne na saidawa yawwa shine kuna son ku hada abin ne biyu saboda haka wannan kayan kasuwa ne kenan cinikayyar bashi ku kai kawo mun nan miliyan guda in na sai da in kai maka kai da wannan ya- ka kira shi kuma kudi kai da sai kai ya ci riba can kai ma za ka sai da ka ci riba eh mana in har kudi ne ai ba za a sai da su ba in ba za a sai da su ai kuma wani abu ya shiga hallau da bango eh wannan ya halitta mu wannan yau wannan kayan yamma Yau- yau shine ai asali da ko asalin kartun ma da ake ai ina ga bashi ake kawo ko asali wannan ma bashi ne ake kawo eh wannan kawai haja ce cinikayya ne na bashi in shekara ma kuka yi wannan tsakanin ku ne, in shekara ma kuka yi shi ma ne na kamar misali na wanda zai zaka zai tuno ne tura ba ku kuma kudin ba zai zuwa sama da zai ce ne ku ko kuma kai ka ce mutum da wani shi shi shine kuskure wannan shi shine kuskuren da ake yi a wannan bangaren shi kuma akwai gatar yadda biyarin da kuma taqabu kawai ka je ka bashi kuɗi ka je kawai ai kai tsaye abin da farashi yake ka ajiye mishi kuɗi ya tura maka kuɗin ka inda zai tura maka a karba shi shine daidai ne shi wannan kun amince da farashin da zai tura ne ko da kun amince akwai bukatar kuɗin shi su shiga hannun shi kai ma ya tura mana ba za a ce ba misali ka kai mishi kuɗi ka ajiye mishi ka gane sai gobe ya tura za ka tura gobe ko kuma a tura mini yanzu kaza irin yadda yawanci ake yi daga baya ka zo ka amsa kaga mafi yawa shi ake shi dan kasuwa yana kasuwa ya kulla ciniki can an ce sai an je kuɗi sai shiga kashi zai ce tura min kaza in ka tashi ka zo ko na tashi zan biya kai maka ai shine ake yi go to shi wannan haram yanzu shi ma da akwai wani matsala da ya samu da yawa hmm.
kai tsaye yanzu kana iya saukewa da kuma kuna da kasuwanci a yanzu bayan wani mutum kana aiki wani samu wani ɗin suna wani kaza wani ɗan saboda ka an jima ni ban ba ku kuɗi ba kuma ka ƙara ba jima Mm.
sai ka ce a samu kai ne Eh, eh, a eh.
samu kai eh duka ya kware kwa shi yasa ma kaga addini sai ya haramta wannan saboda haka sai dai kawai a je a yi hannu da hannu babu bambanci da transfer da canji na haka kawai bambanci inda yake ita transfer wai da kai wani abin da zaka biya shi na haƙƙin ka gane ai haƙƙin shi kawai na tura amma duk ɗaya ne to shi kuma duk inda za a yi canji sai kalan kuɗi ya sha bamban to ya halitta ya zamanto a samu ƙari a samu fifiko tsakani in kala ɗaya ne kuma babu wani fifiko tsakani sai ba sai ba kaga ba fifiko ko naira sai ba akwai fifiko ko to me bambanci da transfer kawai inda bambanci yake akwai wani aiki da za a maka na tura maka kuɗi ka gane kenan yanzu ɗayan biyu ne in yana da ƙarhi dan ya samu ribar canji shi da mai gidan shi sai su sai da maka farashin da shine farashin nan shine farashin can ko kenan ba wani abin da za a dora ma amma kaddara inda babu wannan shi ma sai ne zai- zai iya cewa to amma duk a kaza za ka ba da naira hamsin ladana na ni ishira'at in tura maka shi ne kawai bambanci to haramun ne mutum ya sa a tura mushi kuɗi ba tare da ya ba ba mutum abin da shari'a ta yarda da shi in zo mece nawa kake transfer a kaza kake ga kuɗi na sau da haka a tura mini wannan a babu ko sai sai in koma da kuɗi na in komi ya daidaita baka kuɗi ka saka mini kuɗi a wannan shine wanda ya shari'a ta yarda da shi kamar da ake yi da libya su su aiko kudi su ba da kudi a can yawwa sai a aiko yawwa su aiko kaga sai sai sai- sai a biya haƙƙi mutum ya zo ɗauka nan yawwa eh wannan babu matsala madama sai abin ai ba matsala kamar shi aka ba babu tafsirul mushabbahat ana aisha radiyallahu anha qalat kana utba ibn abi waqas ahida ila akhihi sa'd ibn abi waqas akwai utba ibn abi waqas yayi wasiya ga dan uwan shi sa'd ibn abi waqas wanda sa'd ibn abi waqas yana daga cikin ashatul mubashsharuna bil janna shi kuma dan uwan shi utuba ibn abi waqas shine wanda ya karya ma Allah sallallahu alaihi wasallam hakura a- a yakin Uhud a yakin Uhud ana aka kashe shi shi a kafiri aka kashe shi qawli raji to sai wasiya ga Sa'ad ibn Abi Waqqas cewa anna walidata annabuna walidata zam'ata minni dan baiwar zam'atu zam'atu ma'aihin wa saudatu bintu zam'a matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce annabuna walidata zam'a minni kaga dan wannan baiwar ta zam'atu to ɗana ne saboda zamanin jahiliya mutum sai dinga tura kwenge shi suna lalace suna kame kudi wanda Allah ya ce wala tukuru fatayatukum ala al-bigha kar ku dinga tirsasa su akan su sai mutum ya sai kamar bayi goma sai dinga sa su dinga zuwa suna lalace suna kame to wani lokaci kenan in har wancan ya ga ɗan shi ne to shi yana iya kenan tun da baiwa ce sai amshi shi ko mai gidan wani lokaci shi ma sai ya rike kenan a matsayin wannan to amma shi wancan wani lokaci sai amshi ɗan kaga matsayin mai kenan bawa ne tun da kawai can daban ne ta haifa sau da haka sai wasiya ga ɗan uwan shi ya ce fakbidu ka karɓe shi ka rike shi na baka shi na baka dan wannan na wannan din na baka ka- ka karke shi alat tace falamma kana amal fatihi a lokacin da shekarar fatihu makka shekara ta takwas akaza musu sa'ad ibn abi waqas sai sa'ad ya damke wannan yaro wa qala ibn akhi yace wannan ai dan dan uwana ne kad ahida ilayya fi dan dan dan uwana ya aihe shi kuma ya min wasiya cewa ya bani shi in rike shi matsayin bawa na ya min kyauta shi faƙama abdubin zama sai abdu ɗan zam'atu sai ya tashi faƙala sai ce afi aiko wannan ɗan uwana ne wabin walidat abi ɗan kuyangar babana ce sau da haka kenan ɗan uwana ne ɗan saɗaga je ma'aihina wuli da ala firashi an aihe shi a lokacin ita tana a ƙarƙashin ma'aihina ba ta sawa ƙa'ilar nabi sarsa a lokacin rigima ta kai su suka kada suka je zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam faqala sa'ad ya rasulullah ibnu akhi sa'ad yace ya rasulullah dan dan uwa dan uwana ne kana qad ahida ilayya fi kuma ma ya mun wasiya akan wannan yaro cewa ya bani shi faqala abdu ibn zam'a sai abdu ibn zam'a yace akhi wa buna wa bin walidat abi ai dan uwana ne dan baiwar babana ne saboda haka dan uwana ne wulida ala firashi an aihe shi ma a lokacin baiwa tana karkashin ma'aikina faƙalar rasula sassa huwa laka ya abdubin zama sai ce abdubin zama lalle huwa laka wannan dan uwanka ne sun maƙalar nabi sun maƙalar nabi sassa sai annabi sa sai ce alwala da firash saboda shi da namiji da namiji ne wancan lalaci da ta je ta tai to ai tana karkashin sadaka ce ta shi kenan zamatu saboda haka mace ce take karkashin aure namiji igiyar aure namiji sai kuma aka kama ka da wani to yanzu tun da dai tana karkashin ko da wancan wani sai ta samu juna sai ce ai tun da ta samu tsarki wani alaka bai gama ba da ita kaga yakinan da yana da tabbas wancan na wancan ne gom to a nan gurin a musulunci dole dai babu dan ya ce kaza kaza wane ne mutu wane ne a mutu saboda alwaladu lil firash da namiji saboda haka kenan alwaladu lil firash annabi sai yace walil ahiril hajar wanda yake malalaci wanda yake fasiki shi kuma yana da tabewa da kuma haramta mushi saboda haka bai da wani haƙƙi na da sun maƙala da sauda bintu zama sai ce ma sauda bintu zama a zaujin nabi sassa a nausarsa sai ce ma matashi ihtajibi minhu ya sauda amma sauda shi wannan dan uwan naki wanda dan baiwar ma'ahinki ne kaga ai sauda tana kallon shi a matsayin dan uwanta na jini ai babu shamaki tsakanin su tunda dan uwansu dan uwanta ne na jini baban su ɗego to anan sassa ce ihtajibi minhu ya sauda duk da wa su sauda su aka ba shi duk da yana nan dai gidansu ba a ba ba sa'ad shi amma sai ce in tajibi min ya sauda limara a min shaba yi bi utuba sauda nan sai ya ga kuma kamar ka tsaga karashi da wancan malalaci wancan utuba kamar ka tsaga kara tabbas tabbas kenan a zahiri dan utuba ne amma ga shari'a kuma bangaren shari'a dan zama'a ne bangaren shari'a kaga abin da saboda abin da shari'a take lekawa nasara ba haka ba kawai mutum zai zo ya bushi iska ya ce ai wani bai da gado cikin diyana eh wannan ban yarda ko na mutu ba a bashi ba gado kai ka bashi gado in dai a sunan da ne maka zo ka tsani wancan ka koro wancan ka koro wancan irin wannan ce wane ne ba dana bane ai wannan ni na san da ma kaza a wannan ba hurumin ka bane in ko ba haka ba sai dai ka je ka ayi li'ani ka gani in ba haka ba sai dai ayi li'ani فلما رآها فما رآها حتى لقي الله عز وجل bai kuma ganin ta ba har laƙi Allah azza wajalla har ya mutu har ya mutu ba su ƙara ba ido hudu tun da nan sai ce to shikenan ki tsaro daga shi ki sha maki daga shi an ƙare kale ka ga tsoron lalibin dukkan Allah dan uwanta ne dan babanta ne amma da nan sai ce ka shikenan an ƙare saboda me yasa kaga akwai kamanceceniya na wancan kenan akwai wani nau'in shubha tabbas tabbas dan kutuba ne a zahiri to amma ga abin da shari'a ta ce to tun da nan zan ya ga kama kenan babu alaƙa jini tsakankanin shi da sauda babu alaƙa jini to sai manzo Allah sai ce to shikenan ke sa labule tsakanin ki da shi kamar kowa yake ba zai shigo ba gidanki sai da shamaki sai da labule ba zai shigo ba a haka ba tare da shamaki ba kaga wannan ne ya bayyana mana ne ake nihi da shubuha kaga ne shubuha ke kaga shubuha ke na anan gurin wannan hadisi bukhari abu yu'a ya kashi babu shirawul mamluk min al-harbi wa hibatu itqi ya halitta wai kafirin da kuke yaki tsakanin ku a sai bawa daga wajen shi ko kuma maka kyautar bawa ko kuma yantar da bawa kaga ai utuba ga tsiyar da yi ka kuma ya mutu a kafiri amma ya ma ɗan uwan shi sa'ar kyautar wannan a nan sassan bai barke kyautar bai ce to gayya ma za da kyautar kafin kaga sai tabbatar da kyautar sai da aka dawo janibin wannan a wasa ya babu ƙaunar musi liwasihi ta'ahad waladi mai wasiya wai da zai ce ma wanda ya ma wasiya ka bibi dana ka bibi dana mutum ne ma wasiya ce to wani ka kula da dana ka bi mun diddigin dana gida kaza guri kaza kaga koyi kar ka bar yaron ne ya lalace to me ya kamata kai ka aikata kaga utuba da kaka gare ya mushi wasiya amma sa'ad bai bari bai ce ba ai wannan dan uwan na kafiri ne ma saboda wasiya ce inda bai karba ba da ba amma ya karba kaga sai bibiya ya zaman tuyanin to haka ake so wanda mafi yawa yau za ka ba a kula da sai mun dai duba dan uwan shi wanda ko ma bai ma wasiya ba ma dan uwan ka ne ho shaqiqi me bambanci da danka da dan shi mahema ya maka wasiya amma sai ma wasiya ce to kar a bar ɗaya na husu lalace kawai sai ka tare in ma sun zo gida ka ce kai kar ku saka musu iska su je su bata mun gida to kai yanzu in kai ka kaje to waye zai gyara su har ma suna da bambanci da naka kenan to kaga wannan sabanin abin nan a kusumat ya maimaita shi babu da'awal wasiyi lil mayyit ikrari na wasiyi ga wanda yake mamaci sai kuma al babu ummul walad a fara'id babu al-walad al-firash da na wanda yake miji ne saboda haka babu zancen a tunkuɗe mutum daga gado saboda mujarradin an samu wancan kuskure ne mujarrada an samu kuskure irin wannan fadi yawa ya kan faruwa akwai yadda za ka samu misali cikin ɗiya kaza an samu kuskuren wani ka gani kwai da ba jima ta yi irin wannan tambaya an aihiya gaba da baya duka aka samu wani saɓani saɓanin da aka samu na ƙorace ko mahi sai ta aikata wani abin da ta ga dama sai aka sayo wani a tsake-tsake ɗiya shi kuma ba ɗan gidan ba ne sai ta sayo shi a tsake-tsaken gidan to kuma al'amarin sai ke damunka an koma ga Allah an yi da kurciya an zama abin da kuma take tunawa tana kallon wannan ya zaɓi ci ita yanzu ta makwammace ma kai ita kawai ta ma faɗi in ma me za kawai ta ta koma ga Allah kawai ita wannan lamari abin ya kare hankalinta to kaga irin wannan zancen a zo ana faɗi ana wani kaza wani kaza kawai alwala da lifirashi shi kenan kawai tun da dai duk abin da lauje ya jayo ciyawa ce ka gani kenan babu mani da akan au ibnu akin shi ma dai fil muharibin wanda zai yi da'awar dan uwa ko dan dan uwan shi cikin kafirai wanda suke na yaki cikin abokanan yaki sai kuma babu ne da ahir haja shi wanda yake malalaci babu wani zance a ce a bashi da a bashi wane ne a shi za a sha makace shi ba zai karu da wannan ba ko da bai taba yiwa ba can ya zai shi kenan ya makanci a haka babu man kaza da wubi haƙi a kai fala ya kubu wanda aka mai hukunci da haƙin ɗan uwan shi fala ya kubu sai kuma bai karɓa ba babu mallam yaral wasu wasa wa na hawa hamina shubuhat wannan babu zai bayyana mana hukuncin mallam yaral waswasa wanda baya ganin sake-sake waswasi da shakka wa nawa amina shubhati da makamantan wannan daga cikin shubha irin wayin waswasi kasa akwai masu waswasi wani kawai sai an kawo abinci na kaji ko nonon sai ce wannan aina ka siyo kajin nan a ce wallahi wani mai yaro ne kawai sai dinga tunanin to karshen tawakkau wani lega ne bai ma sallah kawai aka kai ya hada zaben guda uku kawai ya musu yanka daya karshen sama bai salla kawai sai wata shakka ta shige shi kawai wani ma har kan yi in ya ce cewa lawa ta kasala nake shi an ya ba musu sai bane ba ko abu ka kawai sai wajen mahauci mahauci cewa lawa wani ne kaga kawai a mota ta wani bub suka yanka ta shine na sai kawai cewa lawa shi sa na ji naman yana wani kamar ya saki sana yiwa marar ta ya fita to wannan duka baya daga cikin shubha wannan kawai kai ne zuciya ka take baka irin wani wannan ke ko kuma zuwa baka wani kuɗi ka rage to tana yiwa ma wannan kuɗin kausa to su ne ya rasa inda ne kawai shi ne ya miƙa mu a duka wannan mallam yar wasu wasu wani wa mina shubhati wasu wasu da maka mutu wannan bai daga shubha wannan kawai kai ne shi ne yake sa maka halak halak ce ko kar ka sa ma zuciya ka wani wasu wasu da wani abin nan akan abin da Allah halitta ma wani radiyallahu ta'ala inna qaman qalu ya rasulullah wasu mutane suka ce ya maki inna qaman yatuna na bil lahmi wasu mutane suna zo mana da nama la nadari a zaka rasulullahi alaihi amla ba mu sani ba ko sun yi bismillah ko ba su yi ba mu dai muna shakka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa kudu ko ku ambaci suna Allah ku cika mu saboda haka zancen ka rinka sama kanka wani wasiwasi in an ka abinci ko na ka rinka cewa wal Allah ma fata waye wal Allah sata waye wal Allah na menene a wannan duk ba naka bane babu man lam yubali min haythu kasaba al-mal hukuncin wanda shi bai ka kofa ba ta duk da inda kudi ya zo mishi shi kawai almuhim yadda shekula sai ya ce alhalalu ma hallafi yake halakau abin da ya faɗo hannun shi ga gani saboda haka shi halakau abin da ya zo hannun shi to ya hukunci wannan alamar ƙarshen duniya kenan mutanen ƙarshen duniya su ne wanda an ba haram taƙe-taƙe da gudu haram in ta tsere ta ba da baya kaga su sahabbai halak in ce ma ta tunkaro suka kaɗe kai jiyawa daga ciki zaka ga suna tawarru abubuwan ma na halakin ma suna abin nan gari aka zo ko masu kokarin neman halakin aka zo wanda kuma haram tana bin suna guduwa suna kauda kai ka gani sai masu bin haram din haram din ce ma ake bi ta kin tsaya a shiga a sato can gurin abu haram din ce kaga mutum yana tajbi yana fama yana cewa wallahi wata harka ce muke so in dai harkar nan ta daidai kawai an an warke kuma in ya baje ma harkar sai kaga la hawla wala quwwata illa billah ba harkar kirki bace za su wala suna tambaya na kamar asirfar na tuba ne koko ko tuba daban asirfar daban na ɗaya ne koko a gane kamar mai yin tuba da asirfar na shi da ke so a ba da nasarar Na'am. shi istighfari a dunkule ne ga baki daya neman gafara da yaje zunubai duka shi kuma tuba dawowa daga abin da mutum yake aikata matsalar mutum ne yana aikata wani aikin sabo muayyani sai ke istighfari to wannan istighfarin hasana ce a yake lada ne mai kyau ko to wannan ladan da yake yana tula hasanat na shi wanda kuma hasanat din nan za su iya cinyewa waɗancan sayar in sun kai yanda za su rinjayi wancan zunubi kin to kaga falla alhamdu amma shi wa zunubin yana karuwa bai bar ba zunubin can yana hasana kenan yana tara mai kyau kuma yana tara mara kyau ka gane to wannan istighfarin kawai da yake ba za ta kankare mai wancan zunubin da yau da gobe kullun yana yi to ita kuma tuba yana aikata zunubin sai ce ya tuba go to yanzu duka a rusa wancan zunubin wanda ya tuba a taubata ta kiku ma kabla sai kuma in nadama ya kuma koda bai tu bai yi wannan yin ba ma in yi nadama kuma an nadama tauba shi ma kamar ya dawo ne daga kan abu amma bai dawo ba abin yau yana yi gobe yana yi, jibi yana yi su ne waɗanda khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an wani lokacin zaka ganshi a masallaci har ka addini kwatsam duka wani lokacin kuma ka ganshi wani gurin kuma ba kyau yau wato haka ne ka ganshi can ɗan bangaren shedan da zuciya ya kusa kuma ka ganshi can kuma bangaren Allah kuma ka ganshi gaba gaba gaba haka to shi shi wannan kaga kowannan yana nawa asallahu an yatuba alaihi shine Allah ya ce to wannan su ma tabbas Allah subhanahu wataala zai karɓi tuban saboda wannan wannan din da suke da to shi sai an ambace shi gobe eh ai an ambace shi ai ko baka ambace shi ba annadamu tauba annadamu tauba mutum ne yake aikata amalki sai yake takaici yake nadama kaga ai wannan nadaman da yake da takaici kan wancan abin da yake to shi ma tuba ce kawai kenan ya dawo yana gamuna abin an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala yati ala nas zaman lokaci zai zo ma mutane kaga alama daga alama ta kusanta wa alkiyama ta yadda la yubalil mar'u ma akhadha minhu mutum ba zai damu ba da ma akhadha minhu abinda duk ya karba amin halalin amin haram halak ko kuma haram duka wannan ko uhu bai damu ba saboda haka abin da ya shiga hannun shi abin da ya karba shi ne wanda Allah subhanahu wataala ya hane mu akan cin dukiyoyin mu ta hanyar haram ya yi walladina amla taqulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyin junanku ta hanyar abin da yake barna ya yi walladina amanu la taqulu riba afa mudha'afa imam al-bukhari ya maimaita wannan a buyu a karkashin waccan aya wannan yana nuna mana mumini ya kamata ya zama mai takatsantsa a kan duk abin da zai shigo hannun shi da kuma abin da zai zamanto ya kutama saboda ya samu albarka a duke shi da kasuwancin shi da kuma albarka a rayuwar shi babu tijara filbarti hukuncin kasuwanci na yadudduka da kuma dila da duk dai abin da mutum zai zamanto yayi na koli an zaid ibn arqam wal barra ibn azib radiyallahu ta'ala anhu ma qala kunna tajiraini ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna mun kasance 'yan kasuwa zamanin manzala sassalam musamman waɗanda suke muhajirun mutane ne waɗanda sun shagala da kasuwanci kamar yadda sai na abu hurera lokacin da aka zarge shi a bisa ya yawaita ruwaya daga manzala sassalam ya ce 'yan uwana ansar suna shagaltuwa da garaki muhajirun su kuma suna shagaltuwa da kasuwanci sai cinikayya sai da saidawa ni kuma na wadatu da abin da na samu wanda zai rike mini cikina fasalna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sau da aka sai muka tambayi manzo Allah sallallahu akan asar cinikin kudi da kudi shi ake ce mai asar kaga ba za ka ce mai albai ba cinikin kudi da kudi ya ce mai asar nau'i ɗaya ko ba nau'i ɗaya ba duka wannan sunan shi asar kaga wannan ya nuna halaccin sa ba kamar yadda wani wata kisa yake cewa wai dan buta inda za su yi kasuwanci a wuta da canji za su inda za su cike fakala ya ce in kana ya dambiye ne falabas in hannu da hannu ne hobali ne amma in kana na sa'an falasili in kuma da akwai jinkiri wannan baya halitta hamsin jika goma ba ni in canji ka gani ce to kawo shi kenan zan kawo amma kaza zan baka ai kari wannan baya halitta amma nau'in kuɗi ba ɗaya ba wannan ya halitta a tsara gwangwado yadda za a ci riba sai dai kamar yadda aka hudu kuma ya zaman to ya dambe yadda shi yasa na fusar sai ce in ka ne ya dambe yadda fara ba in hannu da hannu ne na kadan bi na kadin wannan ba laifi amma ya kala na sa'an inda akwai jinkiri to akwai riba ta jinkiri wannan kuma fala yusulu ba ya inganta jinsi ɗaya ne ko ba jinsi ɗaya ba ne ba dole labudda ya zamanto da akwai kenan hannu da hannu ko da jinsi ɗaya ko ba ba jinsi ɗaya ba insha Allah abinda muka wanda zama daidai Allah tsara mu halala abinda muka kuskure Allah ya yi mana Allah subhanahu wa ta'ala ilimin da domin kasuwanci na guda ɗaya na
kamar wani masu karanta kamar wajen sallah sun iya karanta eh, suratul duha na sai ya ce wahi wallahi sa'ad ma sa'ad wahi wallahi sa'ad sashe Mm.
ma da karamu ba ma kalle Mm.
sai karanta a duka wannan shi ya kira shi ta kira ta ta ya yi manzana salasalam ya karanta ƙur'ani ya sauko da wannan iya daga yarar duka wanda ƙur'ani ya sauka da shi na larabci manzana sassa ya karanta da wannan sai ka gane sassa wani lokaci ya karanta da wannan a sallah wani lokaci ya karanta da yaran waɗancan wani lokaci ya karanta da yaran waɗancan wancan ɗan wancan ƙabila abdullahi ibn mas'ud al-hudari an karanta da ƙabi- ƙabila ta hussein ƙur'ani ya sauka shi ma da yaran su kaga lahaja ce daga lahaja ta waɗancan kaga in yana da ɗalibai dubu ya koya musu haka na da na yaje dai da Eh?
ya ya mutu
a a wannan wannan kuma shi yan kuskure ne Eh, in wannan masu kuskurewa ne wannan kuma shi baya halitta Eh, shi wannan irin galafi ne na karatu da zaka yi kuma wasu kenan ba su iya ba ko kuma wani abu makamancin haka wannan kaga ya kamata mutum ya samu makaranci wanda yake ya iya karatu ko da ko sallah ba ta baci ba to kaga akwai raguwar lada ina mutum ya nemi limami in kuma limami bai wannan sai a in mai daɗin kai ne sai a gaya mushi zai gyara wannan bashi da kyau ko wani zance kake batawa laifi ne balle zancen Allah alkur'ani zancen Allah ne ka canza wani abu ka gurbata zancen Allah subhanahu wataala in za a gaya maka abin sai ka ji abin akwai muni wani lazumin magana ma gaya maka sai ka gama kafirci ne. to kaga da akwai kuskure shi yasa ya mutum ya je ya jama kan shi yana karanta mai mako ya samu kusanci gurin Allah ya samu ilhadi ne kuma a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala wannan haramun ne
to kar za a da ake sa nan da lasfika Mm, kadari mm.
sai a sa kira duka a
gaskiya ne
a da barci Gaskiya.
akwai wanda akwai wanda ma yana da calcium gaskiya ne ko ba san bai san buruyi gaskiya kuma ne yana makwabcin masallaci gaskiya ne wannan duka to shi yanzu wallahi rasuwa ma yi tsawon gaskiya ne wurin gaskiya ne wannan duka iya daga gaskiya abinda kuskure ne na mafi yawa rashin fahimtar addini na mutanen mu sai ga mutum yana abu yana ga shi lada yake nema kuma gehe daya sai ka ga zunubi ne zai ɗauka yanzu ka ga wannan cutar da al'umma ne da zarara wa da rasu ko karatun sallah wanda karan shi zai wuce ya cutar da sauran sauran masallatai da sauran masu sallah kamar ya wuce iyakan masu sallah wannan kuskure ne ko masaffa a zo a sa lasa a cika ya kai can ko lada ne da zai zo shi ko a tahajjudi da dare kawai kun zo za ku fara sallah ku kawai ku dadara wani shi lokaci ya kwanta zai huta ya karshen dare kawai sai ka kaka dadara mushi ka ga yanzu ka jagula mai lissafi gaba daya duk wannan kuskure in za ku sa ku sa iya nawa a nan sallallahu ya zo wucewa ya ji sai na umar yana karatun sallah yana daga murya sai ya ce kada asma a kamar na ji ta yi gudun kaga sai ce kai kasa da murya ka fada ka sassarta murya sai rina bakar kasa sai ce ka dan ƙara to kaga ƙa'ida wannan shi manzo sarasa ko sallama ya zo gida da wasu awarke kan yin kasa kasa amma duk wannan kuskure ne a sa karatun sallah a sa karatun tahajjudi a sa ban masaffa balle na masaffa ta ganda wallahi ladan wannan da kwai shi ma cutarwar da suke in aka yi kekirke da wannan duk ba su da shi kana zaluntar mutane na da ne a sa mutane ba su iya barci babu daɗi babu daɗi da haɓaɓaɓaɓar kuma ga bata karatu wallahi ga na jaji ina karanta ƙorani na ga ɗan allah ka ga wata gwaninta na baƙin jahilci kayan kuntu da kayan takaici ka rasa ma me yake faɗi wallahi ba abun ma inda ma za ka gane ba a ma gane menene ba kuma kowane guri haka za ka ga wannan abin wannan hukuma ce haƙƙin hukuma ne meri je kamata ta take musu birki a sa ƙa'ida in tso kuma don ka san ba tsoron Allah in ba da su fi kabisi in ba in ba Allah don ka san abin ba don Allah ba ne in akwai wanda shi in dai babu da su fi kanan bai ka gani to kaga wannan fi sabilillah duka zalunci zalunci ne wannan fi sabilillah dan zaka yi abu koda na addini ne ba a cutar da wani kai iya tsakankanin ku da juna a gyara tilawa a yi kaza wannan ba laihi bane kamar yadda can asali da ake yi amma duk waɗannan abubuwa akwai cutar da al'umma mutane yau babu lafiya wani ya je ya gaji wani ya yi kaza ya zo zai kwanta sai kaga duk wanda a gidan shi aka in ka ga mutum yana sai dai ba a dadara mushi wannan in dai aka dadara maka to kawai an tsare da kai wallahi Allah an tsare da kai a rikita ma za a dinga ganin ka kawo wani ga kanan dai ga kamar ka saboda barci ba zai dinga isa ka ba ka gani in sun sa ma mutum irin wannan kawai yayi karan su eh kar ka dauka wai a ce riba tsoro su ne marasa tsoron Allah wanda zai cutar da kai shine mara tsoron Allah kawai kai karan mutum aje a ga kaka in ma suka ce kaza kirawo mu sai aje a faɗi musu tsoron Allah ne haka nan ku yi ta zalunta mutane eh ka gani اللهم صل على محمد وعلى ال اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار